an ce za a yi musu jinkiri tsawon wato tsawon zaman duniya har sau biyu sannan a ba su wannan amsa ma
إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا
innahu kana fariqu min ibadi lalle lamarin wato ya kasance da kai wasu mutane wasu jama'a daga cikin bayina mu'mini yaquluna suna faɗi suna faɗa a rayuwarsu ta duniya rabbana ya ubangijinmu Allah amanna mun imani da kai mun ba da gaskiya faghfir lana ka gafarta mana ya Allah laifukan da muka aikata warhamna kai mana rahama ya Allah wa anta khairur rahimin kai ne mafi fitin masu rahama muna roƙonka ka rahamce mu ka sanya mu cikin aljanna wayannan bayina masu faɗin wayannan kalmomi na addu'a
فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري كل رئيسو أبو واسا على يوركو الدنيا كل sun zauna a majalisunku ko kuma wuraren zamanku ba ku da hira sai ba a da wasa da irin wa'annan bayina da irin wa'annan mutane wato su kamar Bilal da Ammar bin Yasir da Suhail da Habbab ibn al-Arad da makamantansu waɗanda dai su ne fakirai a cikin wato musulmi a lokacin hatta an saukun zikiri har suka sa ku kuka manta da ambatona kun manta da abin da nan ne ya halice ku saboda shi shine ibada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa kuntum minhum tadhakun kuma kun kasance duk yayin da kuka hango su ko daga tun daga nisa kuna musu dariya da zarar kun gansu kuna musu ba'a kuna wasa da su kuna dariya akan su
إني جزيتهم اليوم بما صبروا an ce sai Allah ya nuna musu mazauni wayannan mutane a cikin aljanna yanda kuma suke suna jin daɗi sai Allah ya ce musu to ni na taka wayannan bayina a yau a cikin aljanna bi ma sabaru saboda hakurin da suka yi muku wato kan abu kan cuta da suka yi muku a kan duniya أنهم هم الفائزون to su wayannan bayina su ne masu tsira a yau ba ku ba
قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين Kala sai Allah ya umarci mala'ika wato ya tambaye su an ce bani kam da bistum fil ardi adada sinin sai a ce musu kun yi zaba wato kun zauna a duniya ko kuma a ƙasa shekaru nawa ne
قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم Babu sai suke labista mun zauna a zaman mu ko kuma mun yi zama yauman au ba'da yau yini guda ko kuma dai rabin yini guda
فاسأل العادين mu ba mu sani ba ka tambayi masu kirge su za su masu kirge su za su ga maka masana hisabi ko kuma masana lissafi su su baka labari amma mu ba mu sani ba ko yini guda ko kuma dai rabin yini muka yi zaton su dai wato tun da lokaci kankani ne suke yi a dawo da su kuma su ci gaba da zama amma ina ba zai yiwu ba قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون sai ubangiji ce musu hakika illa bistum illa kani hakika ba ku yi zama ba sai lokaci kankani idan kun gwada shi da zaman da yana jiran ku a cikin wutan wato da za- da za ku gwada shi da zaman da yanzu kuna cikin ka to babu shakka zaman da kuka yi a duniya kaɗan ne lawannakum kuntum ta'lamun da kun san zaman da kake jiran ku a cikin azabar fasa
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا afahasibtum ko kuwa kun zaci cewa annama khalaqnakum cewa lamari dai mun halitte ku abasan don- don wasa kullum babu hikima a cikin halittar ku a'a da kwai hikima وأنكم إلينا لا ترجعون kuna zaton cewa wato idan kun mutu ba za ku dawo gare mu ba ko kuma dai ku an halice ku a duniya saboda wasa babu wata hikima babu kiyama babu hisabi ba komai in kun mutu kuma kun bace kuna zaton haka lamarin ba haka bane ko kaɗan domin wasa shine kamar dai gidaje da abubuwan da yara suke yi abu ne wanda yake za a yi shi an- ba ba wata- ba wani hadafi sai wasa an rushe kuma an rushe shi sabanin gida da mutum zai gina shi saboda ya zauna ya gina shi saboda wata hikima ne wancan in ya rushe ba yaro da ya shi ba ba zai damu da shi ba amma wannan babu shakka mai shi in wani abu ya samu ya same shi zai damu da shi ma'ana dai Allah ya halicci mutane saboda wata hikima ita ce ibada da bin umarnin shi da tsaida ka'idar adalci da tabbatar da lamura duka tun da shi mutum shi ne khalifa na Allah ko kuma wanda ya daina shi ne wanda yana ibanci Allah a cikin gudanar da lamura a cikin duniya kamar yadda ga alqur'ani ya yi bayani inni ja'ilu fil ardi khalifa kamar yadda ya faɗa a cikin farkon suratul baqara فتعالى الله الملك الحق Allah Ubangiji sarki mai wato sarki sarki mai gaskiya ko kuma mamallaki mamallakin gaskiya ko kuma mamallaki matabbat mai tabbataccen mamallaki ya ɗaukaka daga aikata wani abu ko kuma yin wani abu ba tare da hikima a ciki ba la ilaha illahu babu abun bauta da gaskiya sai Allah rabbul arshil karim shine ubangijin al'arshu mai yawan alheri
ومن يدعو مع الله إلهنا فلا برهان له به فإنما حسابه عند ربه wani balarabe ya zo gun annabi sallallahu alaihi wa sallama da kauye sai manzo Allah ya ce masa ka tuba wato ka musulunta yace manzo Allah abin da nake yi ai bai gaza musulunci dan ba yace ai ba Allah kai ba kana bauta Allah ɗaya ba yace yace ni ina bauta Allah ɗayan da kuma wasu alloli daban da yawa ina musu bauta yace masa to kana da Allah nawa ne yace a suna da yawa amma manya manya dai Allah da kuma kaza da ya zana ne wasu gumaka yace to ina tambayar ka wayannan allolin ka wane ne cikin su kana gani ya halice ka yace a Allah ne ya halice ni yace to idan kuma ka yi rashin lafiya wane ne mai warkar da kai yace Allah din ne kana gani wane ne mai arzuta ka yace Allah din ne to yace waɗancan din ne amfanin su ya yi tunani ke gaskiya ka ba su da wani amfani ya bar su ubangiji ya saukar da wannan aya wa man yad'u ma Allah ilahan akhar duk mutumin da ya bauta wani tare da Allah wato wani wani abu daban abu bauta daban banda Allah la burhana lahu bi ba shi da wata hujja akan bauta mishi fa inna ma hisabu inda rabbi lalle hisabin shi na kan hisabin shi tsanani ko ko azabarsa ya tabbata a wurin ubangijin shi gobe a lahira innahu la yufihu kafirun hakika kafirai ba ta tsira gobe a lahira
وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل كتي رب اغفر يا الله أبنجي كغافر كامل وارحم كرحم شيني وأنت خير الراحمين كي ما في الهير ما تو رحم أوات ما رحمة وكما ما تجين كي
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها سورة أنزلناها wannan sura ce wadda muka saukar da ita sura ce wadda muka saukar da ita a cikin surori alqur'ani wa faradnaha kuma mun faranta abubuwa da yawa musamman ma waɗanda suka shafi wato kare mutuncin mutum ko kuma kamun kai mun faranta su a cikinta ma'ana dai mun saukar da ita sannan kuma mun bayyana wasu hukunce-hukunce waɗanda su waɗanda su farlu ne akan mutane a cikinta وأنزلنا فيها كما منتوكر wannan sura ayatin bayyana ayoyi bayyanannu wato hukunce hukunce waɗanda Allah ya kawo su a fili filla filla
لعلكم تذكرون saboda ku karanta ta ku fahimci abin da ya zo cikin ta sannan kuma ku tuna sakamakon Allah ko kuma hukuncinsa a kan game da wato aiki da abin da wannan sura ta kunsa
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة azzaniyatu wato mazinaciya mace mai aikata zina wazani da namiji wanda zai aikata zina wato mazinaci fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda to su waɗannan hakika sun aikata wani abu haramtacce a wurin Allah kuma sun jawo wa tarayyar musulmi wato kazanta suna so su ɓata nasaba na mutane suna so su hautsine nasabobin mutane Allah ko bai so haka ba yana so mutane su san nasabobin su saboda sada zumunci sada zumunci ko kuma sada zumunta yana daga hukunce-hukunce na ibada na wannan addini Allah ya haramta zina saboda wata hikima da ya sani a ciki amma kuma daga cikin illolin da suka sa zina zama haram na batun hausu ne na saba na mutane to Allah ubangiji na ce mazinaciya da mazinaci idan sun aikata wannan sako to ga hukuncin da za su musu fajridu kullu wahidin minhum ma mi'ata jalla kowane ɗaya daga cikinsu mutum bai yi aure ba wato bai taɓa yin aure ba to ku yi mutu bulala ɗari ɗari bulalan kuma ya zama yana da laushi kan kuma ɗaya ba biyu ba kada ya zama dai wato an ɗaure kansa saboda kada dai a ƙara cutarwa a kan abin da za a yi na bulala to bambanci dai in namiji ne zai tsaya da kurun wato a yi mishi wannan in mace ne za a ajiye kwando babba a zubar da kasa a ciki a zaunar da ita a kai ko ma wani abu ya fita daga jikinta wato saboda cikin cewa kada mutane su gani shi ne ka'idar yadda za a tsaida wato hukuncin haddi akan wata masu aikata wannan laifi
ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله kuma kada tausayi ya kama ku dangane da waɗannan mutane masu aikata wannan laifi babba a cikin addinin Allah kada ku tausasa musu mutum suka aikata wannan laifi to ku yarda tsayar da haddi a kansu
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر idan fa kun kasance kuna imani da Allah cewa shi ne ubangijinku mahalicinku wanda ya shar'anta muku shiri na rayuwa yake muku kuɗi wal yawmil akhir kuma kuna imani da rayuwa bayan mutuwa wato ranar eh, karshe idan dai kuna imani da Allah da kuma lahira to ya kamata ku yi wannan abu da Allah ya ja muku na tsaye da haddi a na zina akan mazinata waɗanda su ba musulmai ba ne wato waɗanda su ba su taɓa yin aure ba
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين kuma azabar da za a yi wa waɗannan mutane bulalan da za a yi wa waɗannan mutane kamata yi wani sashe wata ƙungiya daga cikin mumilai su halarci wurin su kasance shaidu a wurin suna ganin su kun a aida wannan haddi an ce ka ɗan ɗinku mutum kuɗu ne wato abin ya kama daga kuɗu zuwa sama suka za a iya halarta in ba a kama ko mutum su ba ya kamata su kasance suna wurin wannan fa mazinata waɗanda ba su taɓa yin aure ba wanda ya yi aure ko rajulun za a yi mishi shi ne sai na Umar ibn Khattab wata rana yana zaune yake jama'a ina muku gargaɗi akwai abubuwa waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aikata su a gaban ya gaya mana su su ba sa cikin alƙur'ani kada fa wani ku ya karanta Qur'ani tun daga farko zuwa ƙarshe sai ban gani ba a ciki ya zai ce a'a waɗannan daga cikin waɗannan abubuwa batun wato a rajimu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tun yana nan an saukar masa da wata aya akan rajimu sai aka shafe karatun wannan aya aka bar hukuncinta cikin alqur'ani akan samu ayoyi waɗanda aka shafe hukuncin amma an bar su ciki ana karanta su saboda Allah ya kafa hukuncinsu amma ya yi wa al'ummar musulmi wato sadakar ladan su ladan karanta karanta su saboda haka an bar su akwai wasu ayoyi kuma an shafe su da ba su da karatun amma hukuncin su yana daga cikin waɗannan ayoyi dai wato ayar rabi inda ubangiji na ce a shaiku wa shaikatu in zana ya fabdu muhuma albarka aya ce wanda muka karanta ta wadda kuma mun santa sannan Allah ya kafe ta yace ba domin ina jin tsoron a ce Umaru ya ƙara wani abu cikin Qur'ani ba da na rubuta ayar rajul nan da yake in ce wannan aya da tana nan a cikin Alqur'ani amma an kafe ta saboda haka mutane kada su manta da ita to da aka tambaye shi yasa ba zai rubuta yake wata rana wani mutum ya zo gun annabi da ya bayyana masa rajul yace to wannan aya ta rajul ya manzo Allah ka rubuta min ita yace ai an shafe ta ba zan rubuta maka ita ba saboda haka ne ma ba zan rubuta muku ita ba amma ga nasu da dai tsoho wato dattijo wato dattijo da dattijiya ko kuma dai wanda yayi aure da wanda kai aure idan sun yi zina to ku yi musu jifa har mutuwa wannan hukunci ya zauna a kansu har abada wannan shine hukuncin raddu dangane da wanda ya yi zina to shi wanda ya yi zina bai taɓa yin aure ba za a yi shi bulala wato ɗari kamar yadda aka faɗa kuma za a ɗaure shi shekara ma'ana dai za a fishe shi daga inda ya yi zina ɗin a kai shi wani wuri a yi masa zaman dole a wurin har tsawon shekara guda wannan namijin amma matar ba za a yi mata haka ba kuma bawa za a yi shi bulala hamsin ne maimakon ɗari kuma babu wato ɗauri a kansa tunda lamarin shi yana hannun mai gidan shi to kuma shi wato ɗaɗin nan wanda ya yi a zina bai taɓa yin aure ba an ce za a tsayar da haji ko kuma za a yi haji a kansa to wato masu mulki su ne wato sarki shi ne zai tsaye da hajjinsa amma bawa ko mai gidan shi zai iya ya tsaye da hajjin shi ko a gida zai iya yi shi bulala.
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركا to wannan aya da za mu shiga a cikinta ta sauka ne a kan wasu abubuwa da dama sun faru a zamanin jahiliya wani sahabi da ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mata yace mata ya manzo Allah ina so in auri ummu mazul ummu mazul wata mace ce wato irin karuwai din nan karuwa ce ba ta da aure kuma tana ba da kanta wato tana jefa kanta da kowa amma tana da dukiya shi wannan sahabi dama yana so ya aure ta ya yi amfani da dukiyarta shi ne zo da koyi bai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita manzo Allah kuma mahzun ka san dai aikin da take yi amma ina son aure ta kuma da sharadin cewa za ka ciyar min wato za ka ciyar da ni me kace bai ba shi amsa ba bai nuna masa yarda da wannan ba ya bar shi ya wani marsad bin abi marsad al-ghanam shi ma sahabi ne aikin shi wato kwace wato musulmi waɗanda iyayensu suka tattaure su a makka sun hana musu hijira to zai kwace ɗaya kawo madina ko kuma in fursunoni na yaƙi waɗanda kafirai suka kama in harkokin da ake yi cikin tafiye tafiye da ƙananan yaƙe yaƙe da ake yi ma in ne wani musulmi an kama an kai masa sai ya je ya kwato ya zo da shi aikin shi to shi ne da kafin musulunci ya zo da kai wata wanda yana abota da ita ana ce da ita ana wato mace ce mai tana da wato tana da kyawu wanda an santa da wannan wannan siffa to wata rana ya je yana koya saboda ya fato wani ya zo da shi a dare da dare tana wucewa sai ta ga inuwa na mutum yana tsaye a wato gundu wani kyawu sai ta zo kusa da shi ta gane take marta yace eh ni ne yace to ai ya kamata wa ka zo ya kamata ka zo ka kwana a nan wajen mu ka huta daga wannan wahala ita mata aisha ai ba san abin da ya faru ba ai musulunci ya haramta wa'annan abubuwa duka musulunci ya haramta mana yin wa'annan abubuwa ba zan iya zo gidanki ba ai yanzu tsakanin da ke wato babu wani halacci ba abin da zai sa mu sadu sai dai aure to a ce ba za ka zo kwana tare da sai yake mata eh ba zan zo ba sai ta yi jama'a ku tashi ga wani wanda yanzu zai yi muku ta'adi ta yi mata wato barna ya gudu ya koya ya je koya wani wuri sun bi shi ba same shi ba da dare zo ya bude inda mutumin nan yake wanda ya zo daukar sa ya dauke shi ya tafi abushi to da ya zo kun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mata ya manzo Allah ana kana na da makka ina son aure ka ita ko ka san ta ba lafiya ce me kake a kan ya ce mata ya ce mata babu alheri cikin aurenka kai da abokanka waɗanda kuke tambaya game da auren waɗannan mata na banza Allah ya saukar da aya a kansu cewa azani la yantiku illa zaniya mazinaci baya aure sai mace mazinaciya au mushrika ko kuwa kafira mushrika wa zaniyatu mazinaciya kuwa la yantiquha illa zanin au mushrik baya aurenta sai mazinaci irinta ko kuma mushriki to wannan shine zahirin fassarar wannan aya Abdullahi ibn Abbas shi yana daga cikin sahaban annabi wanda waɗanda Allah ya yi musu buɗi saboda albarkar addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi masa ya ce Allah ka koya mishi alqur'ani ka arzuta shi wato fassara Abdullahi ibn Abbas yake nikah a harshen larabci yakan zo da ma'anar aure yakan zo da ma'anar tara da mace saduwa da mace shi ma nikah ne to anan Allah yana ce mazinaci baya wato baya saduwa saduwa irin na maza da mace sai dai da mazinaciya irin shi ko kuma mushrika mazinaciya baya saduwa da ita saduwa irin na maza da mata sai dai mazinaci ko kuma mushriki yace nikah anan ma'anar shi wato zina din wato saduwa da mace ne ba ana nufin aure bane wannan wato fassarar shi Abdullahi ibn Abbas a na Abdullahi ibn Abbas aya ba a shafe ta ba ma'anar ta kurum wato ya kasance kafan abin da mutane suka fahimta ana na sauran malaman tafsiri ba wannan aya farko dai aka sauka aka sauke ta haka kuma hukuncin ta kamar yadda dai aka faɗa mazinaci shi ne zai wato zai auri mazinaci mazinaci ne kullum zai auri mazinaci ya ko kuma kafira mushrika kuma mazinaci ita ce kadai wanda mazinaci ko mushriki zai aure ta amma Allah ya tafi wannan hukunci da wata aya da za ta zo a cikin wannan sura inda yake cewa wa ankihul ayama minku wato ku aular da mataye marasa aure a cikin ku wato wato kamar matan da ba su taɓa yin aure ba ko ba zawarar da ta rasa mijinta a cikin yaƙi ko ya mutu ya barta ko kuma dai mijinta ya sake ta to irin waɗannan mata waɗanda suna cikin tarayyar ku ba su da maza to ku aurar da su to dukkan mata marasa miji ko kuma marasa aure duka sun shiga a cikin wannan hukunci saboda haka hukuncin wannan aya an shafe shi to malaman fiƙo dai su ba saɓanin su akan wannan aya kamar yadda dai aka sani imam malik yana ce auren mace wadda take bayyana zina baya halarta sai dai ita tuba idan bata tuba ba ba za a aure ka ba in kuma mutum ya aure ka wato ya daga baya gane mazinaciya ce to a nan wato ana son sa da ya rabu da ita a bisa fuskar mustahabbanci dalilin shi wani sahabi ya zo gun annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa ya manzon Allah matana ba ta ije ko kuma ba ta tunkuɗe hannun duk wanda ya taɓa ta wato duk wanda ya taɓa ta sai ta bi yace mata rabu da yace masa rabu da ita yace ya manzo Allah ina son ka farai yace to ka ka yi ka ka zauna da ita duk da wannan to wannan shine Imam Malik yace ya nuna wato lalle auren mace wanda take bayyana zina a farko farko wato ibtida'an ba zai yiwu ba amma ta kasance kana cikin aure aure ka to da kwai karhanci ka zauna ka ci gaba da ita amma muddin wato ba za ka iya karabu da ita ba sai ka zauna da ita tare da wannan karhanci saboda haka wato barin ta mutahabbi ne aurinka ba wajibi bane to hukunci da wanda ya zauna a tsakanin malaman shari'a daga ƙarshe wato daga dai fahimtar hadisai da ayoyi duka shine cewa mace wanda an san zina in ana so a yi auren ta za a iya a yi aure amma sai a sa ka ta tuba ta yi idda bayan ta tuba ta yi idda tana iya wato auren ta mutum mutum bai yi haka nan ba ya zo ya aure ta ba ta yi idda ba to in ya daura mata aure ya yi wato ya kusance ta to ta zama haramun gaba ki har abada gare shi har tashin kiyama a inji malaman fiqo akan wannan matsala
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وحرم ذلك على المؤمنين حديث فسر عبد الله بن عباس وحرم ذلك أهرم تازنا على المؤمنين كم مؤمنين وتزنا حرام لك مؤمنين saboda haka wato baya halatta musulmi mumini ya yi zina a takaice dai a fassarar shi Abdullahi ibn Abbas a fassarar wadancan kuwa mumini an muminai duka an haramta musu auren mace mai mai zina wato Allah ya haramta musu wannan ba zai ba za su aure ta ba amma sai daga baya da aka shafe wannan hukunci an halarta musu su aure ta amma da sharadin tuba da kuma yin hijja zuwa dai ƙarshen abin da ake faɗa والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم فاسقون to lokacin da wannan aya ta sauka sai ga sayyidina sa'ad ibn ubada daya daga cikin shugabannin hazrat daga ansar ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce manzon Allah wannan aya Allah ne ya saukar da ita kuwa ya ce masa kana shakku ne yake wallahi ba na shakku ni dai ta ina mamakin wannan lamarin ne mutum ya zo ya iske wani tare da matar shi in ya kashe shi a kashe shi in ya yi magana a yi mishi bulala in kuma ya yi shiru ya yi shiru a kan wani abu wanda ba za a iya ba na fushi yaya za a yi in zo in iske wani tare da wance sai in je in nemi mutum hudu su zo su ba da shaida kafin haka shi ya gama abin shi ya kai wannan ya mazu Allah ya za a yi haka ya ce masa so haka dai Allah ya saukar da wannan aya ana cikin majalisar nan ba a watse ba sai ga wani daga cikin sahabbai ana ce da shi a hilal ibn umayya ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya manzon Allah zuwa na ke nan gona wato kamar bayan isha na iske wani tare da na iyali ido na ya gani kunne na ya ji amma kuma ba ni da shaidu ba kuma abin da zan yi me kace ni ya manzon Allah wannan matar zan ci gaba da zama da ita manzon Allah bai so abin da ya faɗa ba kaɗan sai kuma wani wailin al'ajilani shi kuma har wa yau ya zo wurin manzon aiki ya aiko afin ibn abid ya ce mata ka je ka tambayo mun annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan hukunci da aka faɗa na ji shi mutum ya ce mutum ne tare da iyali wato sai ya nemi mutum bakwai ta mutum su zo su ba da shaida sannan a saurare shi in ba haka ba za a yi shi gona in zuciyar shi bai zama ya kashe shi a kashe shi wannan magana haka kake hafin shi kuma bai sani bai zo ya ga annabi ya ce annabi cikin fushi da tambayar wancan mutum sai ya fusata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya koma sai ya tambaye shi me ya ga maka ne manzo Allah ya ga maka ka wannan abu yace yayi min fushi sai so abin da na tambaye shi ba kuma kai kanka baka zo min da alheri ba tafi can kada ka sake aike ni wurin da irin wa'annan zantuka na banza to shine yace wallahi zan je tambaye shi domin abubuwan da na gani din nan ba zai haƙuri a kansu ba to shine yazo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga bishi shi ma magana kamar na Sa'ad ibn Ubadah to jim kadan sai wahayi ya sauka sai Allah ya saukar da wannan wato sai Allah ya saukar da aya ta kali'an wanda take bayan wannan aya aya da take jin bayan wannan aya wato tambayoyin su din nan wannan aya da zamu shiga ciki ita ce sanadiyar da ta sauka ne suka zo sun faɗa domin abinda ayar ta kunsa shine wallazina yabmuna al-musana sani waɗanda suna suna wa mataye muminai waɗanda ba san yadda ake aikata alfasha ba waɗanda suna wato suna musu kazab sun maram ya tuji bi arba'ati shuhada kana ba su zo da shaidu guda hudu waɗanda za su ba da shaida akan lalle sun ga sun ga ɗayan sun ga matar tana zina to su waɗannan fajriduhum tamanin gal masu faɗin wa magana irin wannan ɗin kuma ba su samu shaidu ba a yi musu bulala tamanin na ƙazar wala taqbalu lahum shahadatan abada sai waɗannan da aka da aka faɗa idan an yi musu haddi na ƙazar to nan gaba ku zubar da mutuncin su kada ku karfi shaidar su akan komai har abada wa ulaika humul fasiqun waɗannan masu zancen cewa sun ga ana zina alhali kuwa shaidar ko kuma kimanin shaidar bai fita ba din nan su ne a wurin Allah wato a matsayin hukunci na shari'a na zahiri din nan su ne fasikai amma abin da yake fanki hakika wannan yana wurin Allah kuma hukunci yana nan a lahira ta bayyana
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا سي وأن suka tuba min بعد ذلك bayan wato ba da wannan shaida akan zina wadda bata shiga ba din nan kuma an yi musu an an tsayar da haddin haddi ko kuma bulala tamanin din an yi musu wa aslahu to idan sun tuba bayan wannan haddi kuma sun kyautata ayyukan fa inna allaha ghafurur rahim to allah mai yawan gafara ne mai jin kai zai karbi shaidar kuma za a dawo musu da mutuncinsu wato za a karbi shaidar su sannan kuma za a gafarta musu wannan laifi da suke malik da shafi'i ya ji sun yarda mutumin da aka yi mishi haji na kaza in ya tuba to Allah zai karbi tubansa kuma mutuncin shi da ya zube zai dawo idan wani abu na shaida ne za a karbi shaidarsa abu hanifa yake Allah zai gafarta mishi laifin da yayi kuma zai karbi tubansa amma banda mutuncin shi mutuncin shi kam ya riga ya zube har abada ba za a ɗauke shi a matsayin mutum mai mutunci wanda za a karbi shaidarsa ba to wannan aya abin da ta kunsa shine ta da karshen sahabbai kamar ta cikin ubada da Uwaimir al-Adlani da muka faɗa da Hilal ibn Umayya suka zo suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama irin wa'annan tambayoyi shi sa'ad dai ba abin da ya faru a kai kullum tambaya yayi sun biyu din kuma wani wani bala'i ne ya shafe su a cikin iyalansu aka ce wasu munafukai ne suna irin waɗannan abubuwa a cikin tarayyar Madina na a lokacin to shi ne Allah saukar da aya wanda ta warware wato suna cikin waɗannan tambayoyi ne sai wahayi ya sauka to da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tashi daga hali ko kuma ya gama lamarin wahayi shine yace musu ya hilal ibn umayya kai da uwayyar duka Allah ya sanya muku mafita daga cikin abin da kuka shiga ga hukunci yadda ya zama a wurin Allah game da abin da ya same ku a gidajen ku والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم والذين يرمون أزواجهم to mutanen da suna wa matansu jifa da kaza wato an ce wa tuhumar zina jifa saboda mutumin da aka yi mishi wannan tuhuma idan ta tabbata sakamako dai shine jifa da duwatsu har ya mutu shi yasa aka ma ambaci aka ma sanyawa jifa wato tuhumar kanta sunan jifa to waɗanda suna gefen matayen su da tuhumar zina walam takul lahum walam yakul lahum shuhada illa anfusuhum halin kasancewa su ba su da wasu shaidu sai kansu wato sai kawunan su waɗannan ga hukuncin da yake فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين to zai wato shaidar sayansu wato shaida ne da zai yi ta da sunan Allah har sau hudu zai ce ashhadu billahi alladhi la ilaha illa huwa laqad ra'aytuha tazmi wa ana min as-sadiqin ya maimaita wannan kalma har sau hudu na biyar kuwa
والخامسة والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين نبي يرتيكي لأمر الله wato Allah ya la'ance shi idan ya kasance daga cikin masu karya wato in yayi maka karya to Allah ya la'ance shi wannan shine abin da zai faɗa ma'anar dai abin da wannan kalmar ta kunsa shine ina ba da shaida da sunan Allah mahalicci abun bautawa kadai wanda ba shi da abokin tarayya lalle da ido na naga wanke tana zina kuma ina faɗin gaskiya ne ba ƙarya ba wannan magana wato maimaita shi har sau hudu sannan na biyar ce in dai abin da ya faɗa ɗin ba gaskiya ba to Allah ya la'ance shi wannan shi abin da yana faɗa wannan shaidar shi namiji kenan to in ya faɗi wannan wannan bulala da aka ce za a yi mishi ba za a yi mishi ba sannan kuma wato da gare shi an riga an wato ya rabu da ita kenan wato ya rabu da wannan matar ta kashe shi to waya ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين في حقي ya wajaba a kanta idan bata kubutar da kanta ba ita kuwa zai tare azabar haddi daga gare ta wato zai ije mata azabar haddi ita mata ba da shaida kamar haka ta ce ashhadu billahi alladhi la ilaha illa huwa ma zanaitu wa innahu lamin al-kadhibin sai ita kuma ta ba da wannan shaida ina ba da shaida da sunan Allah wato Allah wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi bai yi zina ba wato bai gani ina zina ba sannan kuma shi ƙarya yake yi ka ba da shaida har sau kuɗu da wannan na biyar kuwa ka ce والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين na biyar kuma ta ce fushin Allah ya tabbata a kanta idan shi wannan mijinta ya kasance daga cikin wato masu gaskiya ma'ana fushin Allah ya tabbata a kanta in ya faɗi gaskiya wannan shi ne abin da za ta cika da shi shi wato ya ɗauki la'antar Allah ko kuma la'antar da Allah zai masa wato ya ɗauki kora daga rahama ita kuma ta ɗauki fushin Allah duka biyu ba san iyakansu ba domin dukansu ne wato azaba ne mai nauyi to alƙali lokacin da wayannan mutane za su yi waɗannan rarrawa don sun yi shaida na hudu na biyar ɗin nan ya kamata alƙali ya dakatar da kowanne su ya yi mishi wa'azi ya tsoratar da shi ya gargaɗe shi sannan ya bar shi ci gaba da rantsuwar shi ya cika na biyar ɗin nan haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ya yi wa Bilal ibn Umayya gargaɗi da shi Uwayyar ya yi musu gargaɗi sannan sun ci gaba da abin nan amma ɗayan matan biyu matan nan guda biyu ɗayan da aka zo za a yi mata wannan sai ta tsoraka ta kafa kaɗin na biyar ɗin nan bayan wa'azi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi mata sai daga ƙarshe ta yi tunanin kada ta jawo wa danginta wato aibi sai ta ci gaba da abun ta kafa wa ubangijinta ta yi wannan rantsuwa to idan wannan abu aka gama shi za a raba a tsakanin namiji da matan shi rabawa na har abada ba za ta halatta da shi ba har ba za ta halatta da shi ba har abada ba zai aure ta ba kuma sannan naka inda ya zama da ciki sannan naka wanda shi ya koyi nasabar shi da wannan li'ani to wannan ɗa ba za a ce ba shi da uba ba duk mutumin da ya zage shi da cewa shege to za a yi shi bulala sama ita kuma matar ba za a ce mata mazinaciya ba tun da hukuncin nan aka riga aka zartar shi wannan ka'ida ce ta shari'a abin da ya kunsu cikin ilimin Allah kuwa wani abu ne wanda yake daban wanda za a bar mishi shi shi ya kuwa kan shi gobe ana kira
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته da ba domin falalar Allah da kuma rahmarsa a kanku ba wa anna Allah tawwabur rahim da cewa Allah ubangiji mai karɓar tuba ne ga bayansa mai hikma a cikin shari'o'insa da ya bayyana da ya bayyana muku gaskiya a fili ta rubuta wannan aiki wato na zina a fuskar mai ita amma Allah saboda rahamarsa ya koye muku wannan ya bar wannan abu a tebe ko kuma a cikin a cikin a cikin a haɗe ko kuma a koye a cikin iliminsa a kunshe a cikin iliminsa ko kuma ya ajiye muku wannan ka'ida na zahirin shari'a idan dai irin wannan aiki ya faru to ga abin da za a yi wato idan mutum ne ya yi wa wani kiɗi kaza za a yi masa bulala tamanin wannan magana a shi na mata ko namiji ne mutum ya yi mishi kaza to za a yi mishi bulala tamanin da sharadin mutumin da za a yi mishi kaza ya kasance mutum ne wanda ya kame wanda yana da kamun kai ya kare kansa ya koye kanshi baya bayyana kansa da ayyuka na zina ko kuma ayyuka masu keta hurumin shari'a to idan aka yi mishi kaza za a yi mishi za a yi ma wanda ya yi mishi kaza bulala tamanin saboda wato a karkace tarayya daga irin waɗannan kalmomi na banza ko kuma na banza haka idan kuma mutum ya gaya wa matarsa to ga hukunci kamar yadda da ya zo wato inda ya tuhumi matarsa da wannan aiki matar kuma bata yarda ba to lalle za a raba gardama ta hanyar rihali kamar yadda ya aka yi bayani Allah ya kare mu Allah ya kare أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم امتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم انا نسالك في موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل ذنب والسلامه من كل ذنب والنجاه من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا حملا الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريض ولا مرضا الا شفيته ولا صحبا الا سهلته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا تكلنا اللهم انا نسالك الاقوى والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.